والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فيقول المؤلف رحمه الله الباب الخامس في الشركة نعم المؤلف رحمه الله يتي الباب الخامس بابي نبير في الشركة أتكين الشركة كوكا تي الشركة كوكا تي الشركة آه، أمم، الشركة آه، آه، amma ai kun san dai da larabci shirk ne ko mu ne a hausa muke cewa shirka amma a larabci wannan dai da kuke dariya kuke ganin ta zai a sanya mata suna ba larabci bane hausa ne ake cewa shirka amma a larabci wannan shirkar sunanta shirk Mm. amma wannan sharika masdari ne na a a shirka masdari ne na wato sha a- a- a- a- na yin musharaka sharaka yushariku sharikatan wa shirkan saboda haka eh, shine ai shirkatan Eh, sh- sh- a- a- shirkatan a shirkan dai wa sharikatan eh shirkatan na'am shirkatan na'am ba shirkan ba shirkatan wa sharikatan eh shirkatan wa sharikatan saboda haka zaka iya cewa shirka za ka yi cewa sharika to amma saboda mu hausawa ne mu tsaya akan sharika ana ta faɗan shirka ɗin nan sai a rinka jin kan cewa kamar kafirci ya ke ni na'am na'am a a ma'ana tana a- a sharika an ka- ana kasa ta kashi daban-daban amma dai abinda a, da itibar daban-daban kamar yadda waɗansu malamai kowa da irin ya- yanayin yadda yake kasata amma tana da kashi guda biyu manya a a sharikal a'ammiya kamar yadda ibn arafa ya kira ta wadda ake ce mata sharikatul milk shine taqarrur a wato tabbacin mulkin tab- a wato tabbacin mulkin a ga masu ga mutum biyu tabbacin haduwar mutum biyu ko sama da haka a cikin mallakar abu kadai sun haɗu a cikin mallakar abin ba da wani tasarrufi ba kamar magada magada a bar musu gadon gida kamar ganima wanda suka ci ganima a haɗa su a cikin ganima a ce wannan duk rabar naku ne to ka gani kowanne daga cikin su shariki ne saboda yana da kaso a ciki amma abin da yake da shi na rabansa na shir- na sharakar shine kadai mallaka amma banda wani abin da ya wuce nan banda abin da ya ketare mallaka din matsalan ba shi da ikon tasarrufi a cikin mallakar wani ba shi ba nasa ba an fahimta wannan ita ce sharikatu wadda suke ce mata sharikatul milk nau'i na biyu kuma shine sharikatul aqd shir wato sharika da haduwa aka yi aka zo aka samu musharaka din to ita ce a ibnu arafa yake cewa bai'u wato su- a- a bai'u maliki kullin ba'dahu bi ba'd milkil akhar mujibun tasarrufuhu fil jami' Hmm? bai'u maliki kullin ba'dahu a- a- a- a- ba'dahu bi ba'd mulkil akhar wato shine mai mallakar abu ya sayar da ɓangaren abin da ya mallaka da kudin abin da ɗayan ya mallaka da- da- da ku- da ɓangaren abin da ɗayan ya mallaka wanda wannan aikin da ya yi na sayarwar shi kuma wancan ya sayar masa yana wajabta ma kowanne da ci- daga cikinsu a tasarrufu fil jami zai yi tasarrufi a cikin dukkan abin saboda haka idan alal misali kuka haɗu kuka yi yarjejeniya akan cewar kowa zai kawo naira dubu ku zamanto kun haɗa kun samu naira dubu biyu kowa daga cikinku zai iya tasarrufi a cikin wannan naira dubu biyun to kun yi sharika to sai ya zamanto kamar kai ka sayar ma da wancan dubu ɗaya shi ma ya sayar maka dubu ɗaya a- a- sai ya zamanto eh ka sayar masa wato dubu ɗaya a- ka sayar masa rabin dubu rabin dubu ɗaya shi ma ya sayar maka rabin dubu ɗaya kun haɗa ga baki ɗaya ya zama to mallakar ku ɗari biyar ɗin da ka sayar masa a maimakon ɗari biyar nasa shi ma ya sayar maka ɗari biyar a maimakon ɗari biyar naka saboda haka su a wajen su a wajen wannan ta'arifin kaga hakikatan sharika wato ciniki ne dan me zai sa ka kawo kudinka wannan ma ya kawo kudinsa akan me akan duk ku mallake shi ba kawai ku mallake shi bane in kun mallaka ku yi tasarrufi saboda haka kamar ka sayar ma da wani abin da ka mallaka shi ma ya sayar maka abin da ya mallaka kuma ya ba wannan sayarwar ya ba ku izinin ya ba ku wato damar ku yi tasarrufi a cikin abin gabaki daya to shi wannan ita sharikatul aqd ita ce ake kasata wanda ita ce akan wannan ne zai yi magana amma sharikatul milk ba ta da alaka da wannan babin za ta zo a cikin babin da zai biyo a cikin filkisma wajen wajen yadda ake yin rabo wajen yadda ake yin rabo amma a nan babin duk maganarsa akan sharikatul aqd ne wato wadda sharikar da aka kulla da aka kulla ta bisa yarjejeniya yarjejeniya ta sa aka haɗu aka kafa ta na'am ita kuma bai faɗi hukuncinta ba kamar yadda ya yi a wajen sauran shine ta halatta saboda Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta a cikin alkur'ani ya ce wa inna kathiran min alkhulata la yabghi ba'dhum ala ba'd kaga ya tabbatar da alkhulata wa hum shuraka kasi da yawa daga cikin masu yin tarayya a cikin mulkin abu saboda haka kaga Allah ya tabbatar da sharaka haduwa to sannan kuma daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithul qudsi na abi huraira a cikin abu daud yana cewa ana thalithu sharikain ma lam yakun ahaduhuma al-akhar ni ne na ukun waɗanda suka yi tarayya su su biyu zan shiga cikin su matsawar ɗayan bai ha'inci ɗayan ba to kaga ya nuna kan cewar albarkar da ke cikin sharika albarkar da ke cikin haɗuwa tunda Allah zai zo ya shiga ciki to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin as-sa'ib ibn abi sa'ib da ya ganshi lokacin fathu makka yace a a sa'id ibn abi sa'id ya ce masa ya rasulallah ka tuna kai shariki na ne a jahiliya muna a cikin tijara muna kasuwanci kai abokin yin kasuwanci na ne tare muka hada kuɗi sai ya ce marhaba bi akhi wa shariki la yudari wa la yumari ya ce maraba da ɗan uwana kuma abokin haɗin gwiwata wajen kasuwanci baya mudarati baya musu almudara shine ya zamanto kan cewar wato mutum a ya zamanto abinda ake ce ma a wato kara kara ya ce zai yi wani abu ya bada zai wani abu domin ya faranta ma wani rai koda ya dauka kan cewa wannan abin zai bata wato zai ki faɗa gaskiya wato ya take gaskiya domin ya faranta ma wani rai wannan shine almudara wala yumari kuma baya mira baya musu to wannan hadisin kage ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewar alakar da suka yi yayi maraba da ita saboda haka wannan ikirari ne akan me akan yin sharika to sannan kuma ba a samu wani yayi inkarin ta ba kuma sahabbai su ma sun yi to sannan kuma hikima ta shari'a tana hukunta yinta domin hanya ce da za a iya abinda mutum shi kadai ba zai iya ba zai iya yi tare da yan uwansa to kuma musamman fadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya a cikin hadithul qudsi da cewa Allah ya ce shine na ukun wanda suka yi hadaka su su biyu ya nuna albarkar da ke cikin ta na'am amma al'arkan shi ma dai kamar dai masu at-tasarruf ne kamar yadda muka ambata wajen al-mudaraba na'am wa hiya thalathatu anwa' ita sharika nau'i uku ce sharikatul amwal wato haɗaka ta dukiya kowa ya kawo kuɗi wa sharikatul abdan da sharikar da haɗaka ta jiki waɗansu suna ce mata sharikatul amal wato a yi haɗaka wajen aiki kowa ya zamanto kan cewa zai aiki kamar teloli su zo su buɗe kanti kowa ya zo da kayan aikinsa da mashin ɗinsa na aiki a duk wanda ya zo ya kawo kawai za a tashi a gwada shi ne kowa zai iya ɗinkawa a ƙarshen wata sai a zo a ga abin da aka yi sai a raba a tsakaninsu ko kuma kamar lauyoyi za zo su kafa partnership suna da camba wadda take tasu ce kowa partner ne sai dai wani lokaci partners ɗin ma sai su ce akwai senior partner akwai junior partner koyaushe akwai junior partner da senior partner to ya danganta da tunda sharikatul agad ce ya danganta da irin ittifakin da aka yi ya danganta da irin ittifakin da aka yi zamu ga irin bayanan da suke ko kuma injiniyoyi zo su haɗu ko auditors ko accountants eh, ko yanzu ma hatta malaman shari'a su ma suna haɗuwa sai su kafa shari'a sai su kafa shari'a advisory dan su rinka bada shawara ana zuwa ana daukan su suna yin fatawa wanda suka yi fatawan nan za a iya biyan su to ya rage kuma rigimar ya halatta ka karbi kuɗi akan fatawa ko bai halatta ba na'am wa sharikatul wujuh na'am sun ba da lokacinsu to yauwa ka gani wa balarabe yabta gibi a wajen Allah to shi ma to shi ma shi accountant baya yabta gibi wajen Allah ko lauya eh ko dan kasuwa idan ya je kasuwa baya yabta gibi wajen Allah eh to na'am na uku sharikatul wujuh wato ita ce a sharikar wato haɗaka ta alfarma alwujuh bi ma'ana jam'in waje waje ba fuska ake nufi ba ana neman alfarma wato alfarmar da mutum yake da ita shine mutane kowanne daga cikinsu mai alfarma ne sai su haɗu su rinka yin kasuwanci kamar alal misali wani yana da alfarma wajen kamfani a kamfani a wani yana da alfarma wajen kamfani b me alfarmarsa an amince masa za a iya bashi kaya bashi wannan ma za a iya bashi kaya bashi sai su rinka karɓo kaya bashi suna sayarwa ribar su raba tsakaninsu idan aka samu asara gwargwadon abin da kowanne ya ɗauka na lamuni to shine gwargwadon asarar da zai yi domin alal misali akwai wani wanda zai iya cewa to ni da alfarmata zan iya rinka za a iya bani kayan bashin miliyan biyar wani kuma ya ce a kai ni ta haba ta kai haka ba ta ta miliyan ɗaya ce to sai su karɓo kaya sai su ce za su raba abin an sayar ribar da aka samu in suka mayar da uwar kuɗi ribar da aka samu sai su raba a yadda suka yi ittifaki tsakaninsu amma asara a yadda kowa yake shirye da ya ɗauki asarar kamar shi wannan ya ɗauki asarar miliyan biyar ita ce damanin da ya liability ɗinsa shi kuma wannan miliyan ɗaya saboda haka idan aka yi asara kaga shi zai ɗauki a ba 5% ba dai 5 over 6 5 over 6 nawa kenan kaga ya kama wajen kusan 5 over 6 wajen kusan 80% ko 80 da wani abu shi kuma wannan ya ɗauki sauran yawwa to ya zama tokan cewa wani na da alfarma wani kuma yana da kuɗi sai su zo shi ma za a iya yi sai ta zama to sharika ce ta fuskar na'am su za su ba da kuɗi amma za su ba da kuɗi ya halatta wani ya ba da kuɗi kuma wani ya ba da alfarmarsa alwaj da yake da ita na'am to aiwak sani ba wani lokaci tambayar akan gaba ce in ba tsayar an yi tambayar ba a lokacin ba za a fahimta ba yanzu kamar wannan tambayar kaga da aka yi an yi maganar amwal da abdan da wujo to za a iya hadawa shine matsala wani a cikin sharikatul wujo za a zai zama ta wani daga cikin sharikai ya amfani da alfarmarsa wani kuma ya amfani da dukiyarsa to kaga shine to wannan gaba ce in irin wannan tambayar ce sai a yi wadda za a yi sharhin karatu na'am fa amma sharikatul amwal to zai zo yayi tafsilin su bayan ya kawo su jumlatan sannan zai shiga tafsil amma wato hadaka sharika ta ta dukiya
fatajuzu fi dananir wal darahim to ta halatta daga a cikin addananir wadda rahim a cikin dinare kudi na gwal da kudi na azurfa wato su zamanto su ne aka kawo wato idan kowa dinari ya kawo babu ishkal idan kowa dirhami ya kawo babu ishkal idan kowa ya kawo dinari da dirhami kowanne haka ya kawo shi ma babu ishkal amma in wani ya kawo dinari wani ya kawo dirhami to shine akwai ishkal to gashi nan واختلف في جعل أحدهما دنانير والآخر دراهم an yi saɓani a cikin ɗayansu ya sanya shi guduma shi abinda kasonsa da zai bayar na haɗakar dananiyar ne kuɗi ne na zinari ɗayan kuma ya sanya kuɗi wanda yake na azurfa to wannan an yi famana'ahu ibn al-qasim ibn al-qasim ya hana shi yace ba za a yi ba li'annahu sharikatun wa sarf saboda an hada sharika ne da sarf da canji tunda an ce kowanne shi ita sharika bai'u kull a bai'u maliki kullin ba'dahu ko kaga ciniki ne kenan sayarwa ne to in ya sayar idan wanda ya kawo alal misali zina kuɗi na zinari ya wani kuma ya kawo kuɗi na azurfa to tamkar shi ya sai da kuɗin zinaransa ne da azurfan waccan rabin kuɗin zinaransa da rabin azurfan wancan mai azurfa ya sai da ɗaya rabin da rabin dinarin wannan to wannan mutum ka sayar da dinari da azurfa menene wannan ba sarf ba ne canji ne to kuma menene sharaɗin canji at-taqabud a karba amma nan ba ba samu kawai an hada ne tare tamkar cewa ba wanda ya karba tamkar cewa kai da ka bada dinar baka karba ba tunda ba dawo maka da kudin ba sannan ka ce to kamar aje a hada tare na'am kima kima a ba zancen kima ai wannan ai su kudi ba a magana kima tunda mithliyat ne babu zancen kima wannan ka dauka za ka dauka ne tamkar a ce in kuna so mu kusantar da misalin a ce wani ya ka dan yanzu tunda babu dinar da azurfa wani ya kawo naira da dala wannan sai ya kawo dala dubu wannan sai ya kawo miliyan daya alal misali ko kuma wannan ya kawo dubu dari uku da sittin na naira to idan aka tashi ita wannan sura shine ibn qasim ya ce ba za a yi ba domin mai dala tamkar ya sayar da rabin dalarsa ne ga mai naira kuma ya sai rabin dalar saboda haka mai naira ya biya daga cikin ya sai da dala 500 mai naira ya bada dala naira 180 sannan 180 mai dala ya sai 180 dalar sa 500 saboda haka kowa ya saya daga ɗayan kaga sun samu yin canji amma ba a yi taqabud ba baka bayar abin da kai ka bayar ka karɓi maimakonsa ba shi ma abin da ya bayar bai karɓi maimakonsa ba saboda haka in aka yi canji babu tanajus in aka yi canji babu tanajus an samu riba saboda haka ibn al-qasim ya hana to kuma bisa wannan ma akwai ka'ida da suka ɗauka cewa akwai nau'i na ciniki da ba a haɗa su tare na'am ba bai a tani fi bai'a ba ka'ida ce ta malikiya mai tuhfa ya yi ishararta wajen ubai'in ma'a shirkatin wa ma' صرف وجؤل ونكاح امتنع ومع مساقات ومع قراض وأشهب الجواز عنه ماضي وجمع شركة كأنا سيئة أبعين شركة وجمع شركة كهذا مشاركة شركة مع آه وجمع شر آه وجمع بيء عفوا وجمع بيء كهذا تنيكي مع شركة تare da sharika tare da sharika kaga ka hada ciniki da sharika wa ma a sarfin ka hada ciniki tare da canji ka sayar ma da mutum wani abu sannan kuma ku yi canji a ciki wa ma wa ju'lin ka hada ciniki tare da ja'ala wa ma nikahin ka hada ciniki tare da aure ka ce ma mace ku cinikin gida wannan kudin gidan ya zamanto a shine zai zamanto sadaki a hada tare ba a yi wa ma musaqatin haka ma tare da musaqa wa ma qirabi tare da qirabi saboda kowanne daga ciki wato hukuncin su ya sha bamban hukuncin su ya sha bamban me bambancin hukuncin ciniki da hukuncin musharaka da hukuncin sharika hukuncin ciniki hukuncin ciniki sai an samu taqabud ko a ciniki sai an samu taqabud ka bayar da farashi in ka karbi abin da ka saya amma a sharika babu sharadin taqabud saboda ka kaga sun sha bamban a hukunci wa hakaza a ciniki tare da sarf ba zai yi a hada ciniki tare da canji ba saboda canji ciniki za ka iya yin sa ba tare da tanajus ba za ka iya yin ciniki ya zamanto amsa ko biya ya zamanto an yi jinkiri a kansa shi ko canji bai halatta a yi jinkiri ba don haka malik ya ce ba za a haɗa su ba Malam kamar su yaro kaya ka biya da korin karansu.
kamar ka sai a to ai a to ai wannan asalin asalin cinikin da foreign currency kai babu canji babu canji sai dai idan kai idan kuka yi cinikin da naira sai ka ce to an yi cinikin da naira amma za ka biya da dala ban da naira sai dala to a lokacin nan sai ka ce a'a mu mayar da cinikin a dala amma ba ka ce to nawa za ka biya na a dala ba bayan kun yi ciniki sannan kuma ku zo ku yi canji ku haɗa su tare
Abin da yake faruwa da yawa ko a irin Saudiya ko a China.
Eh, Baki za su zo da korin da dala. Kuma kayan da ake sayarwa da riyal ne. Za a gaya masa farashi da riyal sai ce to nawa ne in sai ka ce ni da dala zan biya eh to sai ya gaya maka ga abin da za ka biya da dala sai ya lissafi zai iya cewa ma ka kawo abin da za ka biya dala ni a wajena a kaza ce saboda haka ga dala in baka canji a naira to amma duk wannan a wajen malik ba za a yi ba Saboda zai ba shi canjin ne ma.
eh zai bashi canji ne da riyal ba zai bashi a dala ba har irin duty free shop duk suna yin wannan A nan ma a makarantu akwai irin manyan makarantu.
Eh, amma central bank ta hana duk wanda suke yi ba abin nan bane sun ce dala ba, ba legal tender ba ce ai da sun fara wannan karyar a abuja sai a ce ba za ka biya haya ba sai da dala Mm. central bank ta hana dan karya Mm. almuhim a academy istitrad mu dawo mu wato idan dukkan ciniki wanda hukuncinsa ko manufarsa ta sha bamban ba za ka hada su tare ba yanzu kaga haka ja'ala ja'ala akwai jahala a ciki ciniki ko bai kamata bai halatta a samu jahala ba so da haka ba za ka iya hada su tare ba to aure da ciniki ba za ka hada su tare ba saboda aure an gina shi ne akan a- ai- aure an gina shi ne akan mukarama darajtawa mutunci shi ko ciniki an gina shi ne akan neman riba idan ka zo a, kowa yana ƙoro na abinsa saboda haka ba za ka hada maksudin ciniki da maksudin aure tare ba shi yasa ba za ka iya hada su ba haka zalika wajen musaka musaka kamar nau'i ne na sharika ta ba za ka hada da ciniki ba haka qirab to amma duk a cikin wannan wa ashabul jawazu anhu madi malam ashab cikin almajiran malik shi a wajensa duk wannan ya halatta duk wannan ya halatta amma da- saboda haka dangane da wannan wannan mazhabar ibn al-qasim ce dan ita ce riwayar malik a cikin mudawwana dan ibn al-qasim har ya tambayi malik yace to saboda me wannan ya kawo dinari a wannan ya kawo dinari 500 wannan ya kawo dirhami dubu su hada kace ba za su yi ba saboda me yace li'annahu bai'un wa li'annahu sarfun wa sharika sarfun wa shirka ko sarfun wa sharika ba za a hada su tare ba sai ce to amma idan suka kawo wannan ya kawo dinari 500 da dirhami dubu shi ma wannan ya kawo dinari 500 da dirhami dubu za su yi ya ce eh za su yi saboda a lokacin nan ba a samu sarf ba ba a samu wato sarf ba kawai sun yi musharaka ne akan a a kudin domin kowanne yana da daidansa Mm. ba a bukatar attanajus a lokacin ba a bukatar attaqabud to in kuka kula a gaskiya an sharɗanta kuma shi sa malamai suka saba wajen ta'lil yanzu kamar shi suhunun da wannan matsalar ta zo masa ya saba ma malik ya saba ma mazhaba yace wannan idan sarf din yana cikin wajen sharika din ne amma idan sarf din a cikin kulla sharikar yake shi bai ga wani laifi ba dan an hada as-sarf tare da sharika wanda yake ta'lilin sa yafi sauki Hmm, ta'lilin sa yafi sauki a illa iyaka shi mali watakila abin da zai guda shine kan cewar yanzu idan kuka zo kuka hada ciniki wani ya kawo dala ya ce shi ga kudi- ga ga abin nan dinsa ga contribution dinsa shi kuma wannan ya kawo naira shi kuma ga contribution dinsa aka je aka gama kasuwanci idan aka zo aka zo za a fitar da uwar kudi don a gari ba to kaga dole sai an yi canji saboda watakila cinikin lokacin da aka yi an buƙaci wani ya buƙaci kan cewa ya yi canji ita dalar nan a lokacin ana buƙatar a sai abu ne da naira aka canza dalar idan aka zo daga ƙarshe aka samu naira aka zo za a canza a ce to a menene mikidarin dala dubu da wani kima za a canza ta don a samu asalin capital a lokacin da dala ta yi mugun tashi sau da haka sai ya gadin naira ta tafi sau da haka wanda ya bayar wanda yake an yi sai ɗayan sai ya zo ce a'a ai gara mu tsaya kawai akan naira mu shi kuma zai ga kan cewa a'a ai mikidarin abin da ya contributing yanzu ya hau saboda albarkar movement din dala dala ta yi sama sai rigima ta barke tsakaninsu to don haka la'alla abin da malik ya faɗa yana da wijha illa idan za a ce yayin da za a yi sai a yi canji a mayar da su akan karansi guda ɗaya duk da yake a cikin wannan ina ipad dina ne na jikar yawa a yi zamanka yi zamanka duk da yake a su 'yan ayofi a cikin ma'ayiru shari'a sun ce yawa sun ce idan su masu yin sharika sun kowa ya ba da kasansa ne a nau'i na kuɗi daban-daban to ga baki ɗaya kuɗin kowane kuɗin sai a canza shi a mayar da shi ya zuwa ga kuɗin da za a yi tarayya a aikin tare a sinfi ɗaya domin a san kowa abin da ya bayar da kuma haƙƙin da yake kansa to kaga idan aka yi wannan wannan rigimar da ake gudu ta kau wannan rigimar da ake gudu ta kau saboda haka a lokacin idan mutum ya bayar da dala wani ya bayar da naira sai a ce to tun da kasuwancin nan da naira za a yi gabaki sai a ce to da me za a yi kasuwancin nan aka ce a da naira za a yi waɗansu kuma ce a'a ai kamata yi mi da dala tun da zamu rinka zuwa muna siyo kaya ne daga waje mi kasuwancin nan da dala to saboda haka shi mai naira sai a ce to abin da ya bayar a mayar da shi dala a kudin canjin yau a kudin canjin ran da aka kulla wannan yarjejeniya ta kafa sharika din ba tare da an yi jinkiri ba idan aka yi jinkiri kaga ya zamanto kan cewa an samu abin da zai kawo rikici to abinda su a yofi suka dauka kenan kuma wannan gaskiya ya dace da sauki domin wannan sharaɗin wanda malikiya suka tsananta a kai sharaɗi ne wanda yake sauran mazahib ba su muwafaka da su ba ba su muwafaka da su ba a cikin mazhabar malik din ma akwai sabani na'am eh illa takau idan aka yi wannan ba domin kamar yanda musamman ma yana da madogara a hadisin abdullahi ibn umar da ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina cinikin raƙuma a baƙi in sayar da wani in sayar da gwal da kuɗin gwal wani lokaci kuma in sayar da kuɗin azurfa sai ya zamanto kan cewa mun rabu ina bin wannan bashi da kuɗin gwal ina bin wannan bashi da kuɗin azurfa to zan iya wanda nake bin sa bashi da kuɗin gwal maimakon ya biya ni da gwal in karɓa da azurfa ya ce la ba a saka karɓa idan ya kasance da kuɗin farashin ran da zai biya ka ne ba ran da aka yi cinikin ba da kuɗin farashin ran da zai biya ka domin abin da aka yi yanzu ka wato kamar alal misali mutum ne ka je kai ciniki da mutum a kuka yi ciniki da shi a dala cewa zai biya ka dala dubu a lokacin da ya ce zai biya ka dala dubu a lokacin nan dala dubu daidai take da naira dubu ɗari uku da hamsin da aka zo ran da zai biya sai ce to ni babu dala a wajena zan biya ka da naira zan biya ka da naira a ran da ya ce zai biya shi da naira din nan dala kuma 360 ce to ne ya tashi biya nawa zai biya shi 360 bi sayri yawmiha domin nawa ne akan zimmarsa dala dala ake bin sa bashi ba naira ake bin sa bashi ba zai ce to ai ran da na ci bashin ka ran da muka yi ciniki 350 ce ai cinikin mu a dala muka kulla shi yasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace yace la ba'asa bidhalika idha kana bi si'r idha kana bi si'r yawmiha wa aftaraktum wa laysa bainakum bainakum shay kuka rabu babu wani abu tsakaninku kuma aka yi da si'iril yau saboda haka kaga kamar a wannan kamar yadda su alma'ayir shar'iyya dinnan suka faɗa in aka tashi capital din sai a mayar da ita zuwa kuɗin da za a yi ciniki da shi a bisa kuɗin canji na wannan rana na'am
وتجوز في العروض بالقيمة to sharika hada a, yin hadaka a, a cikin kafa sharika ta halatta fil urud a cikin kaya bil qima sai ya zamanto da kimarsu wannan ya kawo a kayansa alal misali wannan takalma gare shi wannan atamfa gare shi kowa ya kawo a ce a hadu a yi kasuwanci tare a haɗu a yi kasuwanci tare alal misali a haɗa kanti ɗaya wannan ya kawo takalma wannan ya kawo zannuwa a tamfa wannan ya kawo shadda wannan ya kawo turare duk a haɗu a sa a kanti ɗaya ana sayarwa to ya halatta a yi wannan amma da sharaɗi me a bilƙima kowanne sai a yi lissafi a ce takalman da ka kawo nawa ne ƙimarsu ya faɗa abin nan a tamfano ne kimarsu shadda turare kowa a faɗi kimarsa to wannan kimar kowa shine musahamar da ya bayar shine contribution ɗinsa a cikin capital ɗin a sharikar ita a kamfanin da aka zo aka yi na'am واختلف في جوازها بالطعام an yi saɓani wajen halarcin yin sharika da abinci kama alal misali su je kasuwar dawanau su kama kanti wannan ya ce shi shinkafa zai kawo wannan ya ce alkama wannan ya ce dawa wannan ya ce gero su haɗu a waje ɗaya su haɗa a kowa ka sansa ya bayar a rinka sayarwa tare to an yi saɓani وعلى القول Me- بالجواز to me yasa ake saɓani akan at-ta'am na'am tafawut na quality tafawut
ba zai zama to a- a- ba dai tafawut ba tunda tafawut ai ba zai yi tasiri ba idan aka ce kowa bil qima ne ba kamar yadda aka yi wajen urud at tafadul wani tafadul aka samu wani ya fi wani kima
a to ai dama ai tafadul idan jinsi ɗaya ne tunda jinsi ne daban wannan shinkafa ya kawo wannan wake kaga babu zancen tafadul na wani zai iya lalace abin da ba ɗaya bane na'am wace yau ba ɗaya bane yau kima aida aida ma bil kima ne wannan ba zai tasiri ba ku tuna fa sharika ciniki ce kowa yana sayar da na- da wani bangare na nasibinsa ne da da bangare na nasibin ɗaya saboda su kayan abinci akwai season.
a'a ba shine ba ba shine season ba yadan biyad dole a samu tanajus dole ya zama tunda kowa yana sayar da nasibinsa ne mai wake idan ya kawo kamar ya sayar da bangaren wakensa da kudin mai da a- da alkamar wancan menene ci hukuncin cinikin wake da alkama za ka yi yin tafadul amma dole ya zama to yadan biyad dole sai ka karba to ba wanda ya karba ɗayan bai karɓa ba kawai haɗawa suka yi ga baki ɗaya kamar da yadda suka faɗa a wajen zinari da azurfa ɗin nan amma duk in kuka kula wannan a bisa ƙauli ne a matsabar malik wanda ƙaulin da ya shaddada saboda malik kamar yadda shekul islam ibn taimiyya ya ce ya fi dukkan fukaha tare hanyoyin riba duk inda wani gurgubin riba zai zo malik ya tare shi saboda haka yake da a, mazhabarsa tafi kowace mazhaba tsanantawa wajen hana cin riba yanzu kamar irin wannan za a ga kan cewa to menene dan kawai kowa ya kawo to amma shi malik yana duba wannan kan cewar wannan za ta iya zamantowa dari'a ya zuwa ga yin riba to a wannan waɗansu sun hana na'am وعلى القول بالجواز to ka gani akwai wanda suka halatta hatta a mazhaba wa alal qawli bid dawa alal qawli bil jawaz a bisa maganar a, muka zabi cewar ya halatta a yi يشترط اتفاق الطعامين في الجودة to sharaɗi ne ya zamanto abincin ya zamanto sun yi daidai a wajen kyansu mai kyau kowanne ya zamanto yana da kyau waɗansu kuma sun ƙara sharaɗi ya zamanto jinsinsu ɗaya don kar ya zamanto kan cewar an samu saɓanin al'ajinas na'am والشركة في الأموال على to, نوعين.
it- to ita kanta sharikatul amwal ala nau'ain شركة عنان akwai abin da ake ce, ce ma sharikatul ana sharikatu anan wato an ce mata anan saboda a wato an a, a, a, wato an yi alkawari kowa ya yi iltizami da wani nauyi da, a, a, da wani a, kaidi da aka sanya masa Sh- wato sharika da aka da kowa aka daure shi da wani kaidi
wa sharikatu mufawada da kuma sharika wadda aka sakar ma kowa ya abin da yake so sharikatu mufawada at-tafwid ni na fawwala ka kai abu a cikin dukiyar nan tamu a cikin tawa dukiyar kai ma ka fawwala ni ne abu a cikin taka dukiyar na'am wa sharikatu anan to sharikatul anan sharika wadda kowa ya- aka suka kayyade ma juna an yaj'ala kullu wahidin min ash-sharikayn malan shine kowanne daga cikin masu yin hadakar masu tarayyar masu haɗin gwiwar ya sanya dukiya thumma yakhluqahu sannan sai su cakuɗa dukiyar tare aw yaj'alahu fi sunduqin wahid ko kuma su sanya shi a cikin akwati guda ɗaya wa yattajira bihi ma'an su rinka kasuwanci da shi tare wato kama alal misali ya zamanto kan cewa su yi su buɗe account ɗaya kowa ya zamanto signatory a cikin account ɗin ba da sharaɗin sai sun haɗu ba kowanne zai iya fitar da kuɗi daga cikin account ɗin
ولا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر ɗayansu ba zai kaɗaita da yin tasarrufi a cikin du- a cikin dukiyar ba ba tare da ɗayan ba kowa zai iya yi Mm, kamar yadda idan a- a- a- idan suka haɗa kuɗi ɗin kowa in ya samu harka sai kawai ya zo ya ɗauki wannan kuɗi ya je ya tasa- ya je ya harka in wannan ya samu kaya da za a- da za a siyo a samu riba kawai sai ya zo ya ɗauki kuɗi ya je ya siyo abinda aka samu na riba ya dawo da kuɗin a nan wajen in lokaci ya yi na a zo a raba riba a zo a yi tasfiya a yi liquidation a raba riba baya neman yadda ɗayar ai wannan ak- wannan abin nan agadin ya ɗaure shi ya bashi izini kan ya wannan tasarrufin ba sai da yadda ɗayan ba
وش- وش وشركة مفاوضة sharikatu mufawada ita kuma sharikat sharikat da kowa yake ba ma ɗayan tafwid wato dama kan ya abin da ya so a cikin kasuwancin أن يفوض كل واحد منهما التصرف للآخر shine kowane ɗaya daga cikin su ya fawwala yin wato tasarrufi zartar da zartar da mu'amala a cikin dukiyar ga ɗayan في حضوره alhali yana nan ko baya nan wa yalzamuhu kullu ma ya'maluhu sharikuhu kuma duk abinda shi abokin haɗin gwiwa yayi yana lizimtan ɗayar
ومنع الشافعي شركة المعاوضة sharikatul mufawada imam shafi ya ce bai yadda da ita ba domin su a cikin sharikatul mufawada ba sai kun zo kun sanya kuɗin ba ba sai kun zo kun haɗa kuɗin tare ba واشترط أبو حنيفة فيها تساوي رؤوس الأموال to amma shi imam abu hanifa a cikin sharikatul mufawada ya ce sharaɗi ya zamanto kudaden da kuka kawo na haɗin gwiwar kowa ka sa- wato kasan kowa ya yi daidai da kasan ɗayan Mm, ba wani ya kawo a a ninkin na ɗaya kasan ba sannan kuma kamar yanda mai mai rabi zai yi a- a- a- zai yi tasarrufi a cikin dukiyar mai double shi ma mai double kamar yadda mai double zai yi tasarrufi a cikin du- dukiyar mai daya haka mai daya ma yake da iko ya tasarrufi a cikin dukiyar mai double sai abu hanifa ya ce sai sun sa kudaden sun zamanto daidai amma duk wannan sharaɗin gaskiya alma'ayir ba su ɗauki wannan sharaɗin ba a bal ko da ke su ba su yi maganar sharikatul mufawada ba sun yi shiru a kanta kawai sun tsaya akan sharikatul inan na'am na'am
misali a yi daidai da wannan a kuɗaɗen misali na da miliyan ɗaya kai ma sai kana da miliyan ɗaya eh shine abin da abu hanifa ya ce
a na taɓa karanta cewa ko da wannan miliyan ɗayan kake da ita ba gida ma ya zanto kana da irin wannan abu shi ma ya zanto yana da irin wannan a ai babu wannan za a ce kenan wato sai kun yi sai kowa ya ya samu garanti ai kowanne daga cikin su amintacce ne baka buƙatar ka samu wanda zai tsaya maka ko na kuɗi ko wanda yake zai tsaya maka ya zamanto zai maka lamuni Mm. babu ah, babu self guarantee a ciki babu guarantee babu aka buƙatar garanta saboda ita mu'amala ce ta amana mu'amala ce ta amana Uh, babu ba a tabbatar da cewar ɗayan ya yi cuta a ciki sai da bayyana Za- duk abin da ya za a ɗauke shi akan cewa ya yi ne akan amana a wajen abu hanifa amma a wajen malik shi bai sanya wannan ƙaidin ba a cikin sharikatul mufawa ba na'am ويجب في شركة الأموال أن يكون الربح بينهما على حسب نصيب كل واحد منهما من المال wajibi ne a cikin sharikatul amwal a cikin hadaka da aka yi aka zo aka hada dukiya ya zamanto ribar da za ta kasance tsakaninsu gwargwadon kasan kowane ɗaya ne daga cikinsu na dukiyar da aka kawo sau da haka idan kowa miliyan ɗaya ya kawo ribar da aka samu haka za a rubuta ta haka za a rubuta ta 50-50 wannan a mazhabar malik kenan amma a mazhabar abu hanifa wannan ba sharaɗi ba ne suka ce a bisa yarjejeniyar da suka yi ya danganta da yarjejeniyar da suka yi za su iya yin yarjejeniya su ce kowa ya kawo kuɗi saboda kasan kan cewar ɗayan watakila shi aikin da zai yi ya fi aikin ɗayan ko kuma kasuwancin da kuka ce za ku yi ɗayan shi ne yake gwani kuma ƙwararre a cikin kasuwancin ko shi ne ya samu ko business idea ɗinsa ce start-up ce za a yi yana da fuska kuma a fuska daban ne ai za mu zo sharikatul wujo abin da ke a shi ɗaya bayan dukiya yana da wujo to ai ta fita daga cikin sharikatul amwal ta zamanto malun wa wajhun ta zamanto malun wa wajhun wannan su ake ana magana tsagoran al'amwal ne shine yake da idea yana da idea ta wani business wanda yake za a yi kuma a shirye yake ya sa kudinsa amma yana so kai ma ka sa kudinka don ka samu tun da yana da idea sai ce idan an kudin da za mu sa ya zama to daidai wa daida ni miliyan kai miliyan amma tun da wannan fikirar ta wace in aka samu riba ni zan dauki 60% kai ka dauki 40 to wannan ya halatta wannan ya halatta a mazhabar malikiya kuma da shi ma'ayi da suka dauka Eh, yawanci duk littafan islamic finance din suna maganin sharika haka suke fada cewa raba riba a bisa ittifaƙin da aka yi asara kuwa gwargwadon musahamar kowane ɗaya wanda yake wannan shine yafi saboda yayin da suka zamanto kan cewa sun kawo kuɗi akwai wani abu wanda yake zai sanya maslaha ta karkata a- a- zai sanya fa'ida a- ga ita sharikar ga ita haɗakar ya zamanto ɗaya ya fi ƙarfi bisa ɗayan da haka idan ya zaɓa maka idan ya sharɗanta ma kansa ƙari a kan kasan da zai samu kuma ɗayan ya yarda babu laifi almuslimuna ala shurutihim almuslimuna ala shurutihim na'am ولا يجوز أن يشترط أحدهما من الربح أكثر من نصيبه من المال baya halatta ga ɗaya daga cikinsu ya sharɗanta sama da kasansa na dukiya daga cikin ribar khilafan li abi hanifa sabani ga abu hanifa abu hanifa bai yi wannan ba tunda almuslimuna ala shurutihim babu wani abin da zai hana wannan ayi domin sharadi ne wanda yake la yunafi muqtadal aqd sharadi ne wanda yake akwai maslaha ga wanda ya sharɗanta shi don haka ba sharadi bane wanda yake zai fitar da sharika daga sifarta ta sharika na'am وما فعله أهل الشريكين من معروف فهو في نصيب a to ina zuwa a nan wajen ya yi shiru a kan ya yi shiru a kan hasara to ita hasara in ta abku ba a kan abin da suka yi sharaɗin raba riba ba ne ba a kan sharaɗin raba riba ba ne alal misali ko ya kawo miliyan ɗaya sai suka yi sharaɗin kan cewa riba za a raba ta 60-40 amma asara kuma in aka yi asara tunda kowa ya kawo miliyan ɗaya ne saboda haka kowa zai ɗauki rabin asara ya halatta ita ma asarar ta koma 60-40 kamar yadda riba take 60-40 na'am to me yasa saboda shi wannan yana da shi ya kawo idea kuma kamar kuma shi misali zai yi akwai wata ragaba da ta ɗauka da wannan jubutun a cikin ta wani juhudi a ciki don haka idan aka zo sai ya ce to shi kenan in aka yi asara alala za ka yi asara alal aks in aka yi riba a sharaɗi saboda aka asara ma a bisa wannan sharaɗin a ɗauka su makan su sharaɗi su ce idan muka yi- idan aka yi asara da sharaɗin cewa idan aka yi asara haka za mu raba ta 60-40 wannan sharaɗin ya inganta ko bai inganta ba Ah, menene matsala a jamza idan asarar ta kuce riba Hmm? Ah, ai, in ana magana asara ai ba riba a za a yi asara a yi fashiyar
asara asara ce asara shine kan cewar an shiga cikin uwar kudi ko ba haka ba miliyan biyu aka ce za a sai za a yi wannan harka da aka zuba miliyan biyu aka je aka gama juya kudi aka yi business da aka dawo abin da ya fito a cikin business miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ɗari biyar ta zama asara ko bata zama asara ba to yaya za a ɗauki yaya za a raba asarar an faɗa sai an ce a- na'am wato mai da- mai mai sittin ya ɗauki ɗari uku mai arba'in ya ɗauki ɗari biyu to ai karfin ya za ka ce karfin arziki kowa miliyan ɗaya bayar karfin arzikinsu ɗaya ai ba a ce karfin riba ba Eh, akwai akwai akwai kauli na biyu na'am kwatan kwashi abinda kowa ya bayar me yasa saboda haka sharaɗin da suka sa bai yi ba kenan ko me yasa wannan sharaɗin bai yi ba na'am a ai me yasa bai bai halatta a sharaɗin ta cewa za a raba hasara 60 40 ba ta ina ya kama da riba alhaji musa Mm. a ɗauka ba shi da percentage na ilimin kawai da suka je ne tsakaninsu kawai suka ce wannan business da za a yi kai ka ɗauki 60 ni zan ɗauki 40 saboda kai ka so ma kawo kai ka so ma cewa a zo a yi ya halatta bilaminu
sharaɗin a kan ribar yake ba ga ka kan mu tsananta almuslimuna ala shurutihim illa shartan harrama halalan yanzu idan suka yi sharadi kan cewar za a raba hasara 60-40 mai s- mai 40 bai ɗauke ma mai 60 asararsa ba? bai ɗauki asararsa ba? to in ya ɗauki asararsa ya lamunce ma dukiyarsa ko bai lamunce ma dukiyarsa ba? to ita kuma sharika ba, ba, ba an ce abin gina ta ne akan amana ba babu zancen zaman ɗaya daga cikin shuraka ba zai lamunce ma ɗayan ba ba wanda zai ɗauki liability ɗin wani za su zamanto daidai akan liability ɗin contribution ɗinsu sau da haka idan aka sharɗanta saɓanin wannan an fitar da sharika daga maksudinta sau da haka sharaɗi ne munafi li muktadal aqd saboda wannan zai kai ya zuwa ga ɗaya daga cikin shuraka ɗin ya zamanto kafili ya zamanto garanta ga ɗayan cewa na ce in aka yi kasuwanci zan rage maka asararka miƙidarin 10% ko ba haka ba tunda ka ce kai za a a- asara kai za ka ɗauki 60% na asara kamar yadda za ka ɗauki 60% na riba to saboda haka wajen ɗaukan hasarar ma na ce ne maka garanti ɗin 10% tunda kamata ya a ce na ɗauki asarar 50 amma na ce na ɗauki 60 saboda haka taka asarar maimakon ka ɗauki 50 40 kawai za ka ɗauka 10 ni zan ɗauka saboda haka na yi maka garanti ɗin asararka ko ba haka ba to in mutum kai ma wani garanta na asara a cikin wato mu'amala wadda take ta amana wadda hannunka a cikin hannun amana ne to wannan nau'i ne na cin riba kamar ka bashi riba ne ka zab- tabbatar masa da cewa dukiyarsa za ta dawo miqdarin wannan za ta dawo daidai wa daida kuma saboda haka duk ribar da zai samu ta zama to riba a cikin wannan mu'amala sharaɗin ya rushe idan aka samu mudarabar in aka samu sharikar da wannan sharaɗin to a wajen mali a a wajen jumhur an rusa musharakar gabaki daya abu hanifa ko sai ya ce a'a a ci gaba amma a soke wannan sharaɗin saboda haka sai a koma wajen su barista zai a ce wannan sharaɗin da ku sanya haba barista abin na al'amarin ba english law bace shari'a law ce ba ku san wannan sharaɗin law ne ba ai ku ne lawyers ku za ku ba da legal advice ba kun ca نعم معروف ne man alzama nafsahu ma'rufan yal- a- lazimahu to inda malike duk wanda ya lizumta ma kansa zai wani aiki na ihsani ya lizumce shi kafin su shiga ya- ba sharadi yayi ba ya masa wa'ad wa'ad ne alkawari ne nayi maka alkawari idan aka samu asara zan dauki rabin asarar zan dauki rabin asarar da ita ce kai zaka dauka wannan wa'ad ne da mutumin da zai ranci kuɗi ya ci ba garanti ba ne wato kukula akwai bambancin sharaɗi da wa'ad Mm. sharaɗi shine kan cewar za a yi hukunci da shi ko kaso ko kaƙi sannan kuma yana cikin a a yana cikin a yana cikin nassin yana cikin nassin akadin da aka yi amma shi ko wannan kyautatawa ne yayi sai an fito an an yi lissafi an ce ga yadda bisa wannan ga yadda kowa asarar zai dauka to idan aka raba sai shi kuma wannan ya ce to bisa al- sai ka ce sai kai kuma da aka yi maka alkawari sai ka kawo takarda cewa to ga takarda da ka rubuta ta alkawari Hmm? kuma dama yawanci shi irin wannan alwa'ad ba a sa shi a cikin contract din daban ake yi deed ne daban Hmm? Ah, abin nan ah, ah, undertaking ne Hmm? promise ah, ah, ah, ah, ana ki- ah, ah, alwa'adul mulzim ana ce masa undertaking dai kawai Ah, abin nan irrevocable promise irrevocable promise ba MOU ba ne irrevocable promise haka ake ce masa deed ne shi ma takarda ce amma ba a sa shi a cikin contract din in yayi a shi wanda ya alkawarin zai dauki asarar sai ya bama ɗaya sharikin kamar a ce mu mu biyu ne na ce ni na yi alkawarin aka yi asara ni zan dauki 10% zan baka zan dauki ne a kaina saboda haka zan rage maka asarar ka to sai an gama an raba asara a bisa ka'idar sharika ko an dauka to sai ka ce to ga takarda ka zo fa ka ce za ka ɗauke min asara ta kaza to sai ka zo sai ka yi iltizam wannan ba sharaɗi ba ne amma inda sharaɗi ne tun kafin a raba dole za a fitar da kowa rabansa Hmm? kuma shi arwa'adul mulzim ba shi da alaƙa da ingancin mu'amalar shi sharaɗi idan aka yi wanda ya saba zai bata contract din zai bata agreement din amma a shi alwa'adul mulzim da yake baya cikin contract din ba zai tasiri akan contract din ba na'am shi ne idan misali a lokacin da wai don samun hukunci haka ko na rayuwa ko ikanin ko waye tattalin arzikinsa ya kai Mm, sai ce i na yadda ba na musu Mm.
ba da tabbasa Mm.
amma yanzu gaskiya ba zan iya ba ya hawa
mm. wato na na abin da yace zai dauka din yace ba zai iya ba eh ba zan iya ba ba zan iya ba da tabbasa Mm.
kaga na yi asara ai yalzamuhu sai yace ani ban ni ban san wannan magana ba ka sayar da kadara ka biya ni kai kace za kai kuma ai shi yasa kaga shine mazhabar mazhabar malikiya in a mazhabar shafi'iyya da sauran mazahib sai a ce to kaje kai da Allah ranar lahira ka biya ni tunda dama wannan abu ne wanda yake za a lizumta masa yi diyanatan tsakaninsa da Allah amma wajen malikiya suka ce diyanatan wa qaba'an zai iya dauka ya kai kara wannan tsakaninsa da Allah shari'ar kiyama ce amma tun anan an ce a yi ta saboda haka sai ya dauka alkali sai ya lizumta masa a sayar da kamar yanda yake wanda zai biya bashi za a lizumta masa haka shi ma zai zamanto bashi a kansa taban idan ya tabbatar da isarinsa cewa ba zai iya ba a a, wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara zai ce to shikenan alkali zai iya cewa za a saurara maka har lokacin da ka samu nawa zaka rinka biyan sa sai da lokaci Eh, ana iya tsaye da lokaci bi ma'ana amma shi ma sai idan ya nema wajen shari'a na'am prof na kula ya tuwa da ni problem ɗin da yake da shi kamar suna da kamar kamar shi limited partnership mana mm kamar idan muka haɗa shi da wannan limited partnership shi ne kamar yanzu a ce da ni da malam buhari da malam mubarak mm partnership mm wannan na malam mm to sai ni na zo da miliyan ɗaya mm contribution ɗina kenan mm sai shi malam buhari ya zo da miliyan biyu mm sai shi malam mubarak ya zo da miliyan uku na'am to a partnership deed din eh ratio din za mu sa is 1 to 2 to 3 eh to the same wannan ratio Mm.
1 to 2 to 3 shine zai apply a profit shine zai apply a loss mm, to mazhabar malik kenan
ai malam na ga wannan ya fi adalci mazhabar malik kenan wannan ya fi ina tare da ina cikin gida na malikiya na dawo cikin gida ba wannan ya fi adalci eh saboda idan aka ci riba kai mai kuɗi da yawa Mm.
za ka samu riba da yawa mm tunda wannan shi kuɗi shi da kai ba Mm.
kuma aka yi asara tunda kai da kici ma babban Mm.
mutum ya fi kai ka ibi mm abin nan Mm.
yawa loss ɗin Mm.
ya bi mai miliyan ɗaya Mm. to ai tun farko na tun farko ba cewa aka yi dole ne ba cewa aka yi ba za a yi haka ba ana cewa cewa jubu na'am kamar wani juba aka ce a ba ya jibu bane ai shi wajen a yajuzu ne wai a'a yajibu fi sharikatul amal an yakula ar-ribhu bainahuma ala hasabi nasibi kulli wahid wajibi ne wannan shine matabar malik sai su kuti a kan sai a'a wannan shine mazhabar malik yajibu kamar yadda ka faɗa wanda kake ganin ya fi adalci to su ku abu hanifa sai suka ce a'a ba yajibu bane ya juzu ya juzu ya halatta ai haka kamar yadda zai iya halarta yayin da aka yi ka ce to kai kai ne kai mobilizing ka kawo asalin fikirar kai mai miliyan ɗaya kai ne ka kawo asalin fikirar ka ce kai za amma kai kudinka bai kai ba kai wani za ka iya bayarwa buhari 2 zai iya bayarwa mubarak 3 zai iya bayarwa so da aka kai idan aka tashi raba riba tunda kai kai ne wanda kake mai original idea kai za a baka 40% su kuma za su dauki 30-30% ko kuma a ce kayan ka dauki 40% buhari ya dauki 25 mubarak ya dauki 35 bisa yadda suka yi contribution ɗinsu kuka yarjejeniya a haka malik ya ce ba zai yiwu ba abu hanifa ku ya ce za a iya yi tunda ya juzu ne shi a wajensa ba ya jibu ba
to malam based on to yanzu amma amma based on wannan da yake na yi misalin da kai kaga maslahar taka ce a kaddara ba kan cewa za a yi hakikatan kai ne ka kawo idiyar sai ka ce duk da contribution ɗinka shine mafi karanci amma kai 40% za ka ɗauka suka yadda suka sano akan wannan almuslimu na ala shurutihim kuma wannan sharaɗin da aka sanya babu zancen cewa wani yayi garanti ɗin wani akan riba ne sabanin a sa irin wannan sharaɗi a wajen ɗaukan asara in aka sa wannan sharaɗi a cikin ɗaukan asara zai warware maƙasudin akwai zaman akwai zaman amma tun da wajen riba babu zaman kage wannan ya halatta eh, to shine bambancin shi yasa alma'ayir shari'a suka dauki dan koma islamic finance generally in kuna kan in mutum yana kan tulfan islamic finance ko shi zaka gani kan cewa a cikin musharaka riba tsakaninsu ne a bisa ittifaki da aka yi amma asara a bisa contribution ɗin kowa da wannan sun ɗauki mazhabar hanafiya ne ba ban da ma hanafiya ina ga hanabila ma su ma akan ta suke na'am me kake cewa malam nura abin da ke cewa wannan wancan da ake magana da ce to me bambancin mutumin da ya zai ranci kuɗi da ya ranci kuɗi a kyale naka sai mun zo wani- sai- sai sai bayan magarba naka sai bayan magarba tambayar ka na'am mu ci gaba نعم وما فعله أحد الشريكين من معروف wa ma fa'alahu ahadu sharikain abinda ɗaya daga cikin masu haɗin gwiwa ya aikata min ma'arufin na aikin yin ma'arufi na kyakkya na wato aikin kyautatawa shine tabarru'i وهو بنصيبه خاصة sai wannan yana cikin nasa nasibin a cikin kuɗin kawai ya ce zai yi kyauta zai zai ciyar da mis- miskinai na'am إلا أن يكون مما ترجى به منفعة في التجارة sai dai idan wannan ma'arufin da ya yi abu ne wanda ake yin ƙaunar samun amfani a cikin kasuwancin da ake yi كضيافة التجار ka ziyafati tujjar kamar daukan nauyin saukar baki idan suka zo wa shibhi dhalik da makamancin wannan kaji an ce yan chadi za su zo yan chadi za su zo gari kuma kun yi musharaka kuna sayar da takalmi yan chadi ko in suka zo duk za su kwashe dilar ku sai ka ce sai ka ce ai kana da gida yan chadi ku zo ku sauka aka yi musu hidimar abinci aka yi musu hidimar abinci duk aka yi wannan sai daga baya sai suka ce to daga cikin kasanka sauran shuraka'u suka ce a daga cikin kasanka sai ce sabo saboda me wannan ai nayi ne dan mu amfana dan duk su zo kantin mu zo su sayan mana Mm, to a nan wajen dole magana sai ita ce karbabba sai a yadda kan cewar gabaki ɗaya haɗakar a cikin kuɗin haɗakar aka ɗauki nauyin wannan saboda haka sai a yi masa reimbursement sai a ba- sai a bashi a sauran abin da yake kasan a abin da ya ɗauka na kasan sauran don alal misali ya yi musu hidimar ya yi musu hidimar dubu ɗari kuma su su a hudu ne a ciki to sai a raba ta daidai wa daida kowa ya kawo masa dubu ashirin da biyar a a ya zamanto cewar a a ya ɗauki dubu ashirin da biyar ko kuma ma ga baki ɗaya a ce wannan hidima da ka yi daga cikin uwar kuɗin da muka haɗa daga ciki za a dubu ɗarin ka za mu dawo maka da ita a ɗauka daga cikin pool ɗin daga cikin a, asusun na'am
وأما شركة الأبدان Wa- to to za mu yi break subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk